بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar lahadi uku ga watan safar shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 20 ga watan Agusta shekarar miladiya ta 2023 wannan shine darasi na 49 cikin jiran gaddarsa daga littafin Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlihi wallafar al-Imam Abu Umar Yusuf ibn Abdullah ibn Abdul Barri an-Namari rahmatullahi alaihi ibn abdulbar ya rasu a shekara ta 463 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wannan littafi nashi ɗaya ne daga cikin littafai muhimmai game da ladabin ilimi da ɗalibta da malanta muna amfani da nuska ta abul ashbal az-zuhairi wanda yayi mata aiki ya kiraye ta da suna sahihu jami'i bayanil ilmi wa fadli zamu tashi daga الباب الخامس والأربعون عندما ليكتوى العبارة عن حدود علم الديانات وسائر العلوم المتصرفات بحسب تصرف الحاجات وسائر العلوم المنتحلات عند جميع أهل المقالات يتي العبارة عن حدود علم الديانات wannan babi zai magana akan me ake nufi da ilimin addini definition na ilimin addini wasairul ulumi almutasarrifat da kuma sauran ilmomi waɗanda ake jujjuya su a gidan ilimi bi hasabi tasarrufil hajat da gwargwadon bukata wasairul ulumi da kuma sauran ilmomi almuntahalat waɗanda aka ɗauko aka zuba inda jami'i ahlil maqalat a wajen masana fannoni daban-daban kowane fanni suna da wani ilimi da suka jawo shi suka kambama al'amarinsa ko suka girmama shi. Malam ya ce, Kala Abu Umar, radiyallahu anhu. Abu Umar shi ne dai Ibn Abdulbari ɗin, Allah Ubangiji ya yarda da shi. Taraddi asali ana yi masu habbai ne, da nufin su a kambu ne da Allah ya musu. Amma kamar da malamai suke ambata babu laifi a yi ma wani da nufin addu'a, ana neman Allah Ubangiji ya yarda da shi. Ya ce, Haddul ilmi عند العلماء والمتكلمين في هذا المعنى هو ما استيقنته وتبينته معنى علمي أقوم مالمي da sauran almutakallimun ɗan ilmul kalam ya ce a wannan bigiran shine mastaiƙantahu maka ce kana da ilimin abu kaza ana nufin abin da ka ya ƙinance cewa haka yake wata bayyantahu da abin da ka gano ka riska wa kullu mastaiqanta shay'an wa tabayyantahu faqad alimtahu duk sanda wa kullu man istaiqana shay'an duk mutumin da ya ya gane wani abu ya yayyakini akan sa wa tabayyanahu ya kai gare shi wajen riskarsa faqad alimahu to wannan mutumin ya san abu wa ala hadha man lam yastaiqin shay'a wa qala bihi ba lahu bane wannan wa qala bihi taqlidan falam ya'lamhu hakanan kuma wanda bai riski abu ba bai san shi ba ya faɗe shi saboda ya ji wani ya faɗa shine taqlidi yayi koyi da wani wajen faɗi amma bai san hujjan abun ba bai san inda maganar take ba ba zai iya kare ta a ilmance ba shi da ya ji wani na faɗi kawai ya faɗa ya faɗa ya ji wani malami ko wani shehi ko wani jagora ko wani mai faɗa ajiya ce kaza shi ma sai ya zo ya faɗi wannan abin to wannan ba ilimi ba ne wannan bai san abin ba wattaƙalilu inda ulama'i gairu littiba akwai bambanci a gun malamai tsakanin attaƙalid kwaikwayo wa littiba da kuma bin malami li'annan littiba in aka ce wane yana bin wane mabiyinsa ne huwa tatabbu'ul qa'ili alama bana lahu laka min fadlin min fadli qawli wa sifati madhhabi shine kabu wani mutum wanda aka ce sunan shi abun bin naka a bisa hujja ta bayyana gare ka a bisa gaskiyar zancen shi ta bayyana gare ka shi sa kaga dukkanin musulmi mabiya manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ba taqlidi ake da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba koyi ake da shi shi da kuma biyayya saboda abin da yake kawowa na wahayin da Allah ya mushi bisa hujja ya kawo shi mutane sun gamsu da hujja shine suke bi to haka nan ɗaliban ilimi da malamai da masu bincike waɗanda suke da wani jagora suke bin shi to ya kamata ya zama suna bin shi ne a bisa wannan tsarin a bisa ilimi a bisa hujja amma idan aka wayi gari mutane suna bin wani kawai saboda suna girmama shi ko sun gamsu da shi ko yana musu kwarjini ko saboda ɗan garinsu ne ko saboda shi suka fara sani ta wannan shi ake ce ma taƙalidi kamar yadda za mu ci wata taƙalidu an taƙula bi ƙaulihi taƙalidanci shine ka faɗi maganar wani malami wa anta la ta'rif wajhal qawli baka san fuskar zancen ba wala ma'anahu baka san ma'anar zancen ba wata abaman siwahu kace baka yadda da wata magana ba shi ce ni dai in malam wani ya faɗa kai ba ruwa na ba sai na ji dalili ba ina yanda galibin yan bid'a suke yan bid'a a haka tsarin su yake da muqallidai waɗanda suke abin da yake cewa at-taqlidul a'ma makahum bi to abin takeici zaga wannan kuma har yayi na so cikin ahlus sunna har yayi na so cikin ɗaliban ilimi bayan takalidi din ma kuma har sai mutun ya maida abin ta'assubanci me yakon ya tsaya ma iya takalidin ni na kawai nake bi duk abin da ya faɗa ba ruwa na na san baya faɗi sai bisa hujja to da ya tsaya nan ma da sharruhu akhaf amma sai ya zama to wanda kuma yazo ya ce shi ba zai bi wannan ba ko kuma shi ya gano wata magana ta wannan abin bin naka wanda ba daidai ba don haka a ita bai bi abin binka ba ya zama abokin gaba ya zama abokin husuma ya zama abokin fada ya zama abokin wanda za a tsinewa albarka a ce kaza ne to wannan irin bibikon ya saba wa hankali ma tukunna tun farko ballantana manhaji na ilimi a ilimi hujja ake bi shine alittiba karka yadda ka kafa wani in dai ba annabi bane sallallahu alaihi wasallama ka ce wai kai ka yadda ka bi shi akan komai kar ka sake ka yadda da wannan ka bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan komai shine daidai amma duk wanda ba annabi ba sallallahu alaihi wasallam da malami da waliyi da shehi da wani duk mai karama da wani duk wanda yake mai karantarwa to ana bin shi ne da gwargwadon hujjar da ya faɗa hujja ake bi shi ma kuma an mishi haka ya fiye mai zaman lafiya ya fiye mai zaman lafiya tsakanin shi da Allah Ubangijinsa. Domin in ba haka ba tuhuma za ta yawa a kan shi, domin ha annabawa sai Allah ya musu yi wannan tambayar, kai ka ce abika, a an ta kulta da nasu ta hiduni wa umar ilahi min dunillah. Kaga annabin Allah Isa alaihi salam wanda sai da Allah ya ɗauke shi daga duniyan nan. Sannan mutanen shi suka samu kansa a cikin wannan jarabawa da ibtila'i har suka kai da suke ɗin nan, amma sai amai tambaya akan ja kai ka ce, abika to yana kuma ga wani wanda ba annabi ba wani wanda yana ji yana gani ana bin sa ko kuma shi ya daura mutane ma akan keken bera cewa abishi ba bisa hujja ba kaga wannan tarkatarka ce mummuna almuhimmu dai malam yake cewa an taqula bi qawlihi shine ka faɗi maganar mutum wa anta la ta'rifu wajhal qawli baka san fuskar maganar ba wala ma'anahu baka san hujjarta ba wata abaman siwahu ka ki jin ka ki bari ka bude kunnanka ka ji wani abu wanda ba wannan ba au an ya tabayyana laka khata'u ko kuma mutum malaminka ko shehinka ya faɗi magana kuskuren maganan ya bayyana gare ka ka gane cewa kuskure ne fatattabi'ahu sai ka ci gaba da bin shi mahabata khilafi saboda kana jin tsoron ka saba mishi saba mishi na maka kwarjini wa anta qad bana laka fasadu qawli alhalin zancen nashi ya bayyana ce maka ba daidai bane sai a mu ilimin bai kai mu saba wa malamin mu ba mu duk abin da malam ya faɗa mun bi mu ba ma tuhumar shi da ƙin Allah ai malami uba ne ai ta kawo su hujjoji waɗanda ba hujjoji bane a wajen bayan gashi kana gani ƙarara ga aya ko hadisin da zancen shi ya saba mawa to wannan mutanen da ba sa yin haka sahabbai junansu tabi'ai ɗalibansu atba'ut tabi'ina ɗaliban tabi'ai su maliku da ɗalibansu da malamansu da ba sa yin haka suna saba musu a inda kuskurensu ya bane Imam Malik ɗaliban shi da dama waɗanda suka zauna da shi suka fi kowa ƙaunar shi suka fi kowa cin moriyar iliminsa sun saba mushi su Abdullahi ibn Wahab su Nafi'u afwan su su Abdullah ibn Maslamat al-Qanabi su Ismail ibn Ukhti Malikin su da makamantansu haka limamu ash-Shafi'i da ɗaliban shi su Ibn Abdul Hakam su Muzani da da makamantansu haka al-Imamu Abu Hanifa da ɗaliban shi su tun daga ɗan sama da su Zufar da Hammadu ɗan shi kenan da su Zufar da su Muhammad ibn Hassan Shaibani da su Abu Yusuf al-Qadi da sun saba masu akan abin da suke ganin ba haka ne gaskiya ta bayyana gare su ko hujja ba haka duk malamai suke haka Ahmad ibn Hanbal shi ma da nashi ɗaliban kaga dai waɗannan kuma su ne al'aimatul muttaba'un shugabanni limamai a cikin addinin musulunci waɗanda Allah ya musu baiwar a duk duniyar musulunci ana koyi da su a ilimi to waɗanda suka fara koyi da su don haka suka kafa koyi koyi da hujjar koyi da manhajin ilimin koyi da nagartar amma daga baya to shine abu ya rikici akai ta samun ta'assubanci akai ta samun ta taɓurza mai yawa kamar yadda muke gani a wannan zamani da muke rayuwa Allah ka tsare mu malam ya sake cewa wa hadha muharramun eh muharramun wannan irin takalidanci kana ji kana gani mutum ya kuskure ka ce sai ka ci gaba da bin shi akan kuskure saboda kana girmama shi saboda kana yana maka kwarjini yace wannan haramun ne alqawlu alqawlu bihi fi dinillahi subhanahu wataala haramun ne ka faɗa haka a cikin addinin Allah ka ce abu wani ba bisa hujja ba wal ilmu inda ghairi ahli lisan al arabi fi ma zakaru yajuzu an yutarjama bil lisan al arabi ilman wa yutarjama ma'rifatan wa yutarjama fahman ita abinda ake ce ma ilimi a gun waɗanda ba da larabci suke magana ba yana maka ishara zuwa ga wasu takafat ga wasu fannoni ko civilizations na wasu al'ummomi sau da mutum yana rayuwa ne a ƙasar turawa kan mamanta a ƙasar andalus spain kuma a wurin akwai wani abin nan institutionalized culture na ilimi wanda ba na musulunci ba ba na larabci ba shine irin akwai akwai civilization na na latin da roman a wajen shine yake maka ishara da cewa waɗanda ba larabawa ba su ma a wurinsu abinda suke ce mai ilimi in ka fassara shi da larabci zai baka ma'anar ɗaya daga cikin kalmomi uku ko dai ma'anar ilmu ko ma'anar fahamu ko ma'anar ainihin ma'arifa gagari tana nan da yadda ake tsammani ne wal ulumu tanqasimu qismaini ilmomi sun rabu zuwa gida biyu a ɗabi'ar abinda ake ce mai ilimi wancan da yace shine an tayakkantahu ko tabayyantahu to iri biyu ne akwai daruri wa muktasab daruri shine wanda yake baka buƙatar sai ka nemo shi shi da kansa yake riskar mutane a inda suke a yadda suke muktasab shi kuma shine wanda sai ka tashi kayi kwazo ka same shi fa haddu daruri ma la yumkinu al-alimu an yashukka fihi nafsuhu wala ya dukulu fihi ala nafsihi shubha haka ce ilmin daruri shine wanda ya san wannan ilimin bai da wata shakka akan shi kuma bai da wata shuba ta shige shi game da wannan ilimin waya qawluhu ilmu bidhalika qabla al-fikri fikrati wan nazar kuma ya san wannan abun ba tare da yayi tunani ko yayi duba ba ko yayi dubi ba wayadriku wayadriku dhalika min jihati al-hiss wal aql kuma zai riski haka ta hanyar al-hiss sense dinsa wal aql da hankalinsa كالعلم باستهالة الكون الشيء متحركا ساكنا kaman mutum ya san cewa abu wanda yake mai motsi bai iya zama bai motsi baya motsi ko dai yana motsi ko baya yi misali yanzu wannan teburin baka bukata wani ilimi ya gaya maka cewa wannan teburin baya motsi ka sani daga ganin shi ka san bai motsi irin wannan ilimi ne ad-daruri sanin cewa kaza ga yadda yake au qa'iman qa'idan da sanin cewa abu kaza yana tsaye kuma yana zaune ko dai yana tsaye ko yana zaune ba zai hada biyun ba au maridan sahihan da sanin cewa akwai mara lafiya akwai maras akwai mai lafiya bai yiwa a ce mai lafiya kuma shine mara lafiya fi halin wahidatin duk wannan ba sa yiwa a wuri guda to a shine al-ilmu daruri abinda yau da gobe ta gaya maka shi rayuwarka matsayinka na dan adam akwai abubuwan da ka san su yau da gobe ne ta sanar sheka da su baka buƙatar hujja mutum yanzu bai buƙatar sai an kawo mai hujja akan cewa kullum in gari ya waye wannan da ke fitowa daga gabas ta faɗi a yamma ita ce rana baka buƙatar hujja a wannan babu kuma wanda zai zauna yana wani bincike don gano da gaske ita ce rana kowa ya san ita ce rana babu kuma wanda ya taɓa zuwa ya gaya maka wannan to wannan ilimi ne daruri na fata mun gane wannan babu ne taɓa yawa ya gaya maka cewa idan ka ji yunwa in ka ɗauko abinci a baki za ka saka ba a hanci ba ba ne taɓa gaya maka wannan kai da kanka fitirarka ta sanar sheka wannan wannan shi ake ce ma ilmu ad-daruri wa min ad-daruri aidan وجه آخر يحصل بسبب بسبب من جهة الحواس الخمس yace daga cikin ilimin daruri akwai kuma wata fuska ta ilimi wanda yake faruwa ta hanyar amfani da alhawas alkhams sune five senses ababe guda biyar wanda dan adam ke amfani da su wajen sanin abu shine ka zauki shay'i ya'lamu bihi yu'lamu bihi almararatu min alhalawati daga cikin senses guda biyar akwai baki ɗanɗano wanda mutum yake amfani da shi don bambance abin da ke da zaƙi daga wanda ke da ɗaci yanzu zaƙi da ɗaci ta ya kai ka gane cewa kaza shine mai zaƙi kaza kuma shine ɗaci ran da ka fara shan abu misali ya kai ka tantance wannan sunan shi ɗaci wannan kuma sunan shi zaƙi ɗabi'ar da Allah ya saka a jikin harshen kai ta sanar da kai wannan idza salimatil jariha min afatin matakar wannan gabar ta harshe lafiyar talau wa karu'yati shay'i hakanan daga cikin senses akwai gani ido ganin abu yu'lamu bihal alwanu wal ajsam wanda da shi kake gane kaloli kake gane jukkuna wa kadhalika sam'u daga cikin senses kuma akwai kunne yudraku bihil aswatu wanda da shi ake jin sautuka na hudunsu shi ne a hanci da ake shakar ƙanshi da wari da sauran iskoki na biyar shi ne hannugo lams taɓawa ومن الضروري أيضا علم الناس أن في الدنيا مكة والهند ومصر والصين وبلدانا قد عرفوها وأمما قد خلت هذا قد كان علمي للرورة شيني mu da muke rayuwa yanzu a duniyar nan mun san cewa ko baka taba zuwa ko ina ba a iya garin ku kake ka san cewa da akwai wani gari mai suna makka ba kai saka inkarin cewa babu wannan garin ba da akwai wata ƙasa mai suna india da akwai wani gari mai suna masar da akwai wani gari mai suna sin wato china da kuma wasu garuruwan daban sannan da kuma kowa ya san cewa an yi wasu al'ummomi da suka shuɗe baka buƙatar sai ka karanta a cikin alkur'ani ko a cikin bible ko a cikin tafin tarihi sannan ka tabbatar da gaske cewa an yi wasu mutane da wasu al'ummomi wanda ake ce musu kaza da kaza da kaza to muƙaddara ma misali yanzu ƙur'ani ya ambaci adawa da samudawa da sauransu ai aku waɗanda ƙur'ani ne bai ambace su ba misali mu yanzu local environment ɗinmu mun san da gaske ne an yi su ɗan hodiyo fiye da shekara ɗari biyu da suka wuce kaga baya cikin alƙur'ani baya cikin bible ko amma ba wanda ya sai ta cewa wannan mutumin ba a yi shi ba da shi da al'umma shi da jihadin da ya yi an yi sarkin zazzau a luɗin sidi an yi wani an yi wani al'ummomi ne wanda sun shuɗe to wannan ilimi ne na larura baya ba a iya ƙaryata shi ko a ce sai an yi bincike na musamman akan shi wannan shi ne nau'i na farko na ilimi al'ilmul daruri wa amma al'ilmul muktasab ilimi wanda ake samun shi ta hanyar nemansa fa huwa ma kana tariquhu listidlalu wan nazar shine wanda hanyar samunsa shine al-istidlal kafa hujja wan nazar da kuma yin bincike yin duba dubi amin ba duba ba wa minhu al-khafi wal jali shi ilimi na al-muktasab akwai wanda yake al-khafi boyayye mai zurfi wanda yana bukatar ka zurfafa kafin ka san shi wal jali akwai wanda yake na kurkusa ba sai ka zurfafa ba kowa na iya riskar shi in ya nema fama qaruba minhu min al-ulum ad-daruriyya kana ajla akwai ilimi na muktasabu amma wanda yana kurkusa da ulumud daruriya kana rabuwa da ilimi na larura zaka riske shi to wannan shi yake ce ma aljali wama ba'uda minha kana akhfa da gurgudan nisan shi kuma da ilimi na wancan larura da gurgudan zurfin sa akwai wanda sai an tafi an tafi an yi nisa da ainihin ilimi na larura ka dauka kamar ilimi na larura shine garinku inda ka sani kaga kana fita garinku za ka fara ganin inda baka sani ba da gwargwadon kusancinka da garinku gwargwadon sauƙin abin da baka sani ɗin ba kana ƙara nisa da garinku kana ƙara ganin abubuwa da baka sani ba na garuruwa da mutane da al'adu da yanayi da yarurruka da sauransu kana ƙara nisa da garinku kana ƙara ganin abubuwan da baka sani ba waɗanda kuma za su zama saninsu ya yi zurfi wal ma'alumatu ala barbayi ababen da muka sani su ne ma'alumat knowledge iri biyu ne ya ce shahidun wa ga'ib akwai wanda yake ana ganinsa da kuma wanda ba a ganinsa baya kusa fa shahidu ma ulima daruratan wal ghaibu ma ulima bidilalati min ash-shahid yace an aka ce al-ilmu shahid shine abinda aka sani al ma'lumatu shahida amin shine abinda aka sani ta hanyar darura ana ganinsa ko kuma al ghaib wanda an san shi ne ta hanyar wata hujja da ta bayyana shi shi ba a ganinsa wal uluma inda jami'al diyanat thalatha ilmomi matakin darajar ilimi ana raba shi a gida uku akwai ilmun a'la ilimi madaukaki na can sama wa ilmun asfalu da ilimi na ƙasa ma mai ƙarancin daraja wa ilmun ausatu da ilimi na tsakiya wannan ta fuskar darajar ilmomin kenan fal ilmul asfal sai fara da ilimi na can ƙasa yace huwa tadribul jawarihi fil a'mali wat ta'ati ilimi na ƙasa shine ilimin koya ma gabobi horas da gabobi akan ayyuka wat ta'ati da kuma yin biyayya ga umarni idan an ba su kalfurusiya kamar ilimin aikin soja shine alfurusiya kawai fareti da harba bindiga da da lambo da kwanan daji asalin alfurusiya kenan jarinta hawa doki da sukuwa da sauransu da tuka igwa to wannan ya daga cikin ilimi na ƙasa a martaba a lokacin su kenan watakila yanzu a gama a wannan sun canza a yadda mutane suke fahimta musamman wannan zamanin da ya zama mutane duniya kawai suke nufi da iliminsu to za ka ga a wannan zamanin da muke rayuwa duk ilimin da alfanin shi a nan duniya yake bayyana nan kusa za ga ya koma cikin lissafin ilmomi mafiya ɗaukaka mu lura da kyau duk ilimin da alfaninsa na duniya a nan kusa yake za ga ya kuma cikin ilmomi mafiya ɗaukaka kuma ba shi ne asali ba yanzu misali aikin soja da aka faɗa ana ganin wata ɗaukaka ce a matsayin shi na ilimi to a gurin mutanen da ba haka ba ne wasiyaha haka nan wato ilimi na koyan abin nan shiga abin nan dazuzzuka ko tafiye-tafiye ko bincike ko neman abin nan wal khiyata da ilimin tela kaga shi ma koyon sana'a ne to da ilimin sana'o'i a wannan babin suke gini tela kafinta mai gyaran abin nan wukake mai mai aski mai kaza manomi duk waɗannan anan suke wama ashbaha zalika min al-amali lati hiya aktharu min an yajma'uha ya jima'aha kitabun aw ya'ti alaiha wasf yace da suna nan masu yawa yawan da babu littafin da zai tattara maka yawan sana'o'in al'ummar duniya ko a bayyana su gaba daya wannan shine na ƙasa kenan shine na uku wa ilmun wal ilmul a'la ilmi mafi daukaka indahum agun masana ilmud din shine ilmin addini ilmin addinin musulunci shine ilmi mafi daukaka lil asaf a yanzu mutane ba sa kallon shi a matsayin haka suna kallon shi a matsayin wata wani tarnaki ne wani rashin dabara ne wani ɓata lokaci ne so da yanzu babu yaron da zai taso da za ka ga wai ya fara koyon ilimin addini don daraja ilimin sai dai kawai don ya zama al'ada zai je makaranta allo ko islamiyya ko kuma makarantarsu ta boko ana yi musu islamic studies ya zama al'ada ne kawai amma manufarsa kawai shine waɗancan ilmomin sana'a ya zama maɗinki ko manomi ko abin nan ko makamantansa ga yayan talakawa ga yayan masu hannu da shuni kuma ya zama likita ko ta zama nas ko ta zama pharmacist ko ya zama architect waɗannan su ne sana'o'in da mutane suke gani masu albarka da wani zai ce shi bari ya zama malamin addini to iyayen za su ce mai wallahi baka isa ba baka isa ka zama ustazu ba da uwa shi ta ce tana son ya zama haka uban zai ce bai yadda ba da uban zai ce haka uwa ce bata yadda ba in uwar da uban ma sun yarda surukai da kakanni za su ce za a ɓata wa yaro rayuwa in ka je auren yarinya ka ji an ce za ta ci gaba da karatu me yake nufi za ta ci gaba da boko ba wai ana nufin za ta ci gaba da hadda alkur'ani har ta samu alkur'ani ko ta ci gaba da makarantar hadisi ko fiqhu ko lugal arabiya har ta kware ba wannan ake nufi wannan baya cikin ma abin da suke defining da sunan ilimi in ka ji an ce za ta ci gaba da karatu in kuma ka ji ana zargin wani an ce ya hana matar shi karatu baya son ilimi mamugunci ne mahassadi ne to ya hana ta wannan karatun boko shi shi ake nufi wannan karatun boko ba dole bane akan kowa fardu kifaya ne di suna muka muka fahimci wannan sanan zamu zauna lafiya shi sa aka wayi gari ga yanan kowa ya shagaltu da yin boko sai bokon yayi tsada a rayuwa kuma wannan shine natural ka'ida ta demand and supply duk sanda mutane suka raja akan wani abu dole yayi tsada wanda asalin shi kuma ba mai wannan tsadar bane da za mu withdrawing wannan subscription din da muke mishi makaunan subscription yanzu ji shekara ƴaƴa nawa suke yin jam jama'a miliyoyin yara ne suke yin jam duk shekara a tara mai hukumar jam kuɗi miliyoyin yara ne suke yin neko da waye duk shekara da naptec da yan bayis da waye kawai dan dai wai su zama yan boko to wataƙila yanzu da aka je aka aka zindima ma bokon kuɗi wasu za su hankalta dan yanzu an ce makaranta session ɗaya dubu ɗari biyu wata dubu ɗari da hamsin to kaga mai hankali za ka je ka biya wannan kuɗin ka shiga wani course wanda baka da tabbacin ka gama za ka samu aikin yi ai ya kamata da haka gara ka buɗe teburin sai da biredi a angonku dubu ɗari da hamsin ya ishe ka fara ka fara sana'ar biredin nan in Allah ya taimake ka kafin shekara hudu waɗancan su gama wannan kwas ɗin da ba a san mustaqbalin aiki bayan an gama a cikin shi ba kai halaka za ka iya ba su aiki a cikin shekara hudu dai kada kai business ɗin Allah ya sa mashi albarka dubu ɗari da hamsin ko dubu ɗari biyu sana'ar biredi ko sana'ar sai da lemu ko ka kafa shagon aski ko duk wannan ya shiga ka fara wannan business ko ka sai tela ka kama ɗinki wallahi bayan shekara hudu biyar zuwa takwas wanda wani zai digiri ya masters za ka yi ba shi aiki a yanzu hala mutane su hankali mutane ba su sa ana faɗa wannan gaskiya dole wasu su yi boko amma ba kowa ne zai yi boko ba kamar yadda dole wasu su zama likitoci dole wasu su zama injiniyoyi dole wasu su zama masu gadi wasu su zama 'yan kasuwa wasu su zama ma'aikata amma ba zai a ce kowa ya raja'a cewa dole sai ya yi karatun boko mai zurfi kuma dole sai ya aikin gwamnati ba ba zai yi ba wannan babu ƙasar da ake haka a duniya sai mu muke wannan haukar ba zai taɓa yiwa ba ya saba wa sunnar rayuwa ita gwamnati jama'a ba wai ita ce ke ba mutane arziki ba a najeriya ne aka canza concept ɗin rayuwa cewa gwamnati ke ba da arziki da ka dole bai da alaka da gwamnati ba zai iya samun komai ba abin da ke ba da arziki shine mu 'yan adam human resources ɗin su ne arzikin kowa ya istiglalin wata fursa ya nemi arzikin shi attajirai su fita da zaka talakawa su tashi su yi kwazo su yi kasuwanci su yi sana'a su yi noma su yi kiwo su yi kaza su yi kaza a cikin makarantun bokon ai an kafa su ne don su koyar da waɗannan skills ɗin kowane ilimi na boko kowane department kake ba za a rasa wasu courses waɗanda ana so su yi preparing ƙwaƙwalwarka ka zama skillful ka zama za ka iya solving problems ka zama kana da critical thinking dole akwai kwasa-kwasa da shekwa mutum wannan abu saboda ana so in ka fito ne ya zama za ka iya facing outer world da wannan ilimin naka amma sai zama yaran mu kowa kawai tunani yake gwamnati ta bashi aiki to gwamnati kuma ta ce ba ta da aikin da ta bayar shine sai a ta mata Allah isa cewa ta samu yin karatu ta hana mu aiki ba da gaske ne ba ta da aiki ko ina aiki ya cika wasu sun ki mutuwa sun ki ritaya dan wanda ake da shi kuma sun tare mai yayansu to ya za su baka aiki magana gaskiya dole mutane su nemi aikin da za su in dai akwai al'ummar dan adam a waje to akwai aikin yi ya rage kawai kai ka duba ga me aikin da zaka iya saboda an canza ma'anar darajar ilimi ilimin addini duk inda ka ji Allah ya yaba ilimi a cikin alkur'ani to da ilimin qur'ani da hadisi ake tukunna kafin akai kan wani ilimi da gwargwadon yadda wancan ilimin yake da amfani ga al'umma da gwargwadon yadda yake iya hidima ma Qur'ani da hadisi da gwargwadon yadda zai iya samun wani sashe na yabo in ba ka ba ba zai zama abin yabo ba yace a wal ilmu ala indahum ilmuddin allazi la yajuzu li ahadin alkalamu bi ghairi ma anzalallahu fi kutubi wanda bai halasta ga wani ya magana a cikin alqur'a cikin addinin musulunci ba tare da ya san abin da Allah ya saukar cikin littattafansa ba wa ala alsinati anbiya'i ba tare da ya san abin da Allah ya saukar akan harshen annabawansa ba salawatullahi alaihim ajma'ina Allah ya kara musu tsira da aminci gaba ɗayan su nassan bai halasta kai magana a cikin a cikin addini sai ka san nassin alqur'ani da sunna kana iya kana iya kawo abin da Allah ya ce din kana iya kawo magana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa ma'anan sannan kuma ka san me suke nufi ba wai ka haddace kai ko ka kafo ko ka rubuto ba wani hannu ala yaqinin mimma jaa nabiyuna sallallahu alaihi wasallam arbihi azza wa jalla wa sunnatu wa sannahu li ummati min hikmati yace mu sibuna abdul bari muna da yaqini akan kamar yadda aka ce ilimi shine mastaikanta to muna da yaqini akan wannan abin da Allah ya aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi na alqur'ani da wannan abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sharhi da shi na hadisin sa falladhi jaa bihi ba bihuwa bane wannan wannan falladhi jaa bihi huwa alqur'an hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan abinda annabi ya kawo sallallahu alaihi wasallam shine alqur'ani wanda yake shari'a ne ga mutane bayani ne dalla dalla na shari'a da bambance gaskiya daga ƙarya sannan wa shifa'an kuma waraka ne wa rahmatan lil mu'minina abin tausayi ne abin samun mafita ne ga mu'minai atahu Allahu al-hukma wan nubuwa Allah ya bashi ainihin jagoranci da annabta fakana zalika yutla fi buyuti so da wannan qur'ani haka aka cigaba da karanta shi a cikin ɗakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da gidajen matansa qala Allah ta'ala wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma yuridu alqur'ana was sunna ayati llahi wal hikma Allah yana nufin alqur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walasna ala yaqinin mimma yad'ihi al-yahud wan nasara fi at-taurati wal injil da ce amma ba mu da tabbas game da abin da Yahudawa da Kiristoci suke kurarin suna da shi a cikin attaura a gun Yahudawa da cikin Injila a gun Kiristoci ya anna Allah qad akhbarana fi kitabihi anhum annahum yaktubuna alkitaba bi aydihim saboda Allah ya bamu labari cewa suna rubuta littafi da hannunsu na ƙarya sun mai kuluna hadha min indillah sannan su dangantawa Allah liyashtaru bihi thamanan qalila dan su samu kuɗi yan kaɗan na duniya wa yaquluna suna cewa huwa min indillah sai ai daga Allah ne kuma huwa min indillah alhal ba daga Allah bane wa yaquluna ala allahi alkadhiba wa hum ya'lamun su dinga wa Allah ƙarya suna sani saboda ka ba mu da tabbas akan nasu amma ma tabbas akan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Qur'anin shi da sunnarsa fa kaifa yu'minu man khana Allah wa kadhaba alaihi wa jahada wastakbara mutumin da yawa Allah ha'inci yawa Allah ƙarya yawa Allah girman kai ya musa karatun da Allah ya aiko ta zai zama mumini yahudawa duka sun yi wannan da su da kiristoci qala allah ta'ala Allah yake cewa awalam yakfihim anna anzalna alaykal kitaba yutla alayhi Allah yace shin bai ishe ku ba bai ishe ku ba cewa an saukan maka da kai annabi sallallahu alaihi wasallam an saukan maka da alqur'ani littafin da ake karantawa wato wannan ya isa sai mala yace wa kadikta faina mu mun gamsu walhamdulillah muna godiya ga Allah iktafaina bima anzalallahu ala nabiyyina sallallahu alaihi wasallam alqur'ani mun gamsu da abinda Allah ya saukar na alqur'ani wama sannahu lana alaihi salam da abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta qala ibn abdul bar ibn abdul yake cewa wal wajibu ala man la ya'rifu al-lisan allazi nazala bihi alqur'an to kaji abu ilimi mafi daukaka shine qur'ani da sunna duk wani ilimi dake da neman wata ɗaukaka to ya same ta gwargwadon alaƙa shi da alƙur'ani da sunna ko gwargwadon hidima da ke alƙur'ani da sunna in ko ba wannan ba ne zai iya zama ilimi karɓaɓɓe idan yana hidima ga ɗan adam amma yana mataki na ƙasa su ne ilmomin sana'o'in da aka ambata to daga cikin ilmomin da suke samun ɗaukaka da daraja saboda alaƙa su da alƙur'ani shine ilimin harshen larabci shine yanzu abin da yake faɗa yake cewa abin da yake wajibi akan wanda bai san harshen da Allah ya saukar da alkur'ani da shi ba wahiyar lokacin nabi sallallahu alaihi wasallam shine yaran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ya khudha min ilmi zalika ma yaktafi bihi ya koyi ilimin wannan yaran gwargwadon abin da zai bukatu wa yastagni anhu iya na bukata wala yastagni anhu abin da ba zai iya wadatuwa da shi ba hatta ya rufe tasarifal qawli ya san jujjuyawar zance wa fahawahu da abin da ke cikin zance wa zahirahu da abin da ke zahirin zance wa ma'anahu da abin da ke kunshi a cikin ma'anarsa wa zalika qaribun ala man ahabba ilmahu wa ta'allamahu wannan abu ne na kusa ga wanda yake buƙatar ilimin harshen larabcin kuma ya tashi ya koya ilimin harshen larabci iri biyu ne akwai ilimin harshen larabci na alkur'ani shi ake magana ana ilimin harshen larabci don sanin alkur'ani da sunna shine al-lughatul arabiyya ta turas kenan akwai kuma ilimin harshen larabci wanda ake kamar ilimin kowane fannin harshe sawa'un linguistics ne ko literature ne ko makamantansu to wannan shi ma boko ne ya kamata mu gane wannan shi ma kamar yadda wani ke karanta harshen ingilishi wani ya karanta harshen hausa wani ya karanta latin wani ya karanta french a matsayin shi na masanin wani ilimi na ɗabi'a ko harshen ɗan adam to larabci ma ana mashi wannan karatun to ba shi ake magana ba wannan boko ne shi ne wanda ake a jami'o'i shi ne wanda ake a makarantu da manyan cibiyoyin ilimi ana magana akan ilimin harshen larabci na turas na ƙur'ani da sunna to wannan abu ne mai sauƙi kuma abu ne mai sauƙin koyo ga wanda ya koyi shi kuma kamar yadda na faɗa jiya ne ko cewa yana daga cikin fitinar ta samu mutane shine aka samu wasu da sunan malanta suna sukan koyon ilimin harshe da zarar an ga wani ya shagalci yana so ya iya ilimin harshen larabci sai su aibata shi ko su bid'antar da shi ko su tsoratar da mutane akan cewa batacce ne shi wannan sai sa mutane da dama sai suka yi taqa'usi suka gaza daga koyon harshen larabci sai ya zama aibi kuma a cikin mutane aibi ta yadda za a ce malamai da masu wa'azi da masu karantawa a cikin musulunci a wannan ƙasashe namu na hausa za ka yi samun mutum da duk waɗannan muwasafa ɗin ba zai iya larabcin minti biyar ba kamar ɗan boko ne a ce yana da digiri ko yana da masters wani ma da phd a ce ba zai iya turancin minti biyar ba jama'a ba aibi ba ne wannan ba zai iya magana da ingilishi ba wannan daga cikin abin da ya yada yin huduba da Hausa a cikin kasashen mu akwai mutane da dama da suke limancin juma'a na rantse da Allah da yana ke hannunsa ba za su yi da larabci bane ba za su taba iyawa ba mutum ya je kasashen larabawa ya je Saudiya aikin haji ko ya je Misra ko ina ne yana malami a kasar ya je can ya zama kurma ya zama bebe sai ya nemi tafinta haba jama'a wani irin aibi ne wannan iyakacin abin da ya sani a larabci kawai shine wanda aka biya mai a gaban malami aka fassara mai da Hausa shi ma ya rubuta Hausa a gefe ko irin wanda yake na gargajiya na iziya da risala da, da askari an san fassara kawai da an ce kaza to kaza ake nufi amma dai larabci a baka babu shi kaga wannan wani extension ne na aibi da ana aibata malamai irin na zaure cewa ba sa jin larabci da za su yi magana da shi su ba sa da bukatar wannan larabcin domin su ba limamai bane galibinsu ba masu magana a cikin mutane bane ba ba masu ba masu fashin baki bane su to mu da muka sa kanmu cewa zamu magana a cikin mutane zamu karantar zamu raddi zamu wa'azi da limamai masu hudu ba ko mutum bai iya larabci ba larabci irin wannan dai namu na gargajiya bai iya shi malam ba karma ayyuba bane wannan bai kamata sam a ce wannan ya zama zai jagoranci mutane ba kamar yadda in kana da makaranta yanzu ka zo kana interview wa malamai wani mutum ya zo ya ce ya yi digiri a English education ko ya yi digiri a mathematics ko biology ko menene a ce to tashi ka gwada mana karantarwa mu gani ya ce shi ba zai iya da English ba waye zai dauke shi a makarantar shi malami babu ba wanda zai dauke shi malami wala gwamnati wala private amma shine saboda wannan deficiency da aka samu zaka ji ka tar makarantar ahlus sunna masha Allah ana kantar da alqur'ani ana kantar da fiqhu hadisi ana ta raddi ana ta rikodin kasusuwa ana ta kaza amma da wuya ka samu ihtimam da al-lughatul arabiyya ba za ka samu wannan za ka samu yana da karanci kwarai to su kansu ma malaman gargajiya da ƴan ɗariƙu da sauran masu hidima ma ilimi da suka gaba a cika damuwa da wannan musamman suka rabu da shi kowa ya fi san abin da aka damu da shi shi ma ya ɗauko bulugul maram ko riyadu salihin wani ma ya kankamo bukhari ya fara karantawa a majalisi tun da dai wannan shi ake yayi to ta yaya mutum zai fassara alqur'ani jama'a ya karantar da alqur'ani tafsirin sa babu larabci kai ba ma karantawa ba akwai tausayi ka tausaya mutumin da yake karanta alqur'ani bai san larabci ba karantawa ma tilawar in zai ko ya saurara ka tausaya mushi duk da malamai suna cewa ko ya ba komai akwai lada su suka faɗa ba Allah ne ya faɗa ba domin shi da Allah ya ce da yadabbaru ayati walizakar ulul albab ka ku ga in baka sanin yaran ta yara ka tadabburin ayoyi malamai ne suka nemi saman wani mutane mafita su suka ce akwai lada su suka ce ba Allah ne ya ce ba yawwa mai koyo wanda yake ta'a-ta'a yana da ladan wannan ƙoƙarin koyan to a cikin koyan ya koya har da yaran amma mutum kuka zauna shi ba ruwan shi ba ruwan shi da yaren larabci to wannan bai kamata ya sha'anin malanta ba bai kamata ba sam to saboda haka wannan larabcin jama'a kuskure ne aka samu a cikin mutane cewa ba sai an koyi larabci ba da haka ina wa kaina nasiha da sauran ƴan uwa cewa duk wanda ya san yana da deficiency a ilimin yaren larabci na alkur'ani nahawunsa da sarfinsa da balagarsa kala waɗannan guda uku to ya tashi ya koya kuma kamar da malai ya faɗa ya ce wa huwa wa zalika qaribun ala man ahabba ilmahu wa ta'allamahu abu ne mai kusa da saukin koyo ga wanda ya ƙaunaci wannan ilimin kuma ya tashi ya koya wa huwa aunun lahu ala ilmi din wannan zai taimake ka akan fahimtar ilimin addini kyakkyawan fahimta allazi huwa arfa'ul ulumi wa alaha wanda shine mafi daukakan ilmomi mafi mafi darajar ilmomi zaka samu kuma na ƙasa a wajen fahimtar wannan ilimi ne daraja na alkur'ani da sunna idan baka da larabci bihi yuta'u Allahu wanda shi ilimin alkur'ani da sunna ilimin addini da shi ake wa Allah biyayya wa yu'badu da shi ake bautawa Allah wa yushkaru da shi ake godewa Allah wa yuhmadu faman alima min alkur'ani ma bihi alhajatu ilayhi wanda ya san abin da yake bukata na ilimin alkur'ani wa arafa sunnata ma yu'awwalu alayhi ya san abin da ake dogara da shi na sunna o kafa alama zaibul fuqaha ya kuma san mazhabobin fiqh alama naza'u bihi na abin da suka fuffusgo wanta za'uhu min kitabi rabbihim abin da suka tsamo na fiƙihunsu daga alƙur'ani wa sunnati nabihim da abin da suka tsamo na sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hasula ala ilmi diyana to wannan shi yasa mai ilimin addini ka san qur'ani ka san sunna ka san fiqhu wa kana ala ummati nabihi mu'tamanan haqqal amanati wanda ya san wannan alqur'ani abinda Allah ya huwace masa ya san wannan sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abinda Allah ya huwace masa ya san fiqhu to wannan ya zama amintacce abin amincewa ne yayi magana a cikin al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a karba masa ta addini yace amma fa idza abqallahu fima alimahu wa lam tamul bihi dunya shahawati idan Allah ya bashi a cikin da'ira abin da ya sanar shi shi Allah ya mai gamdakatar ya tsaya akan gaskiya sha'awar duniya bata karkatar da shi da kan gaskiya ba au hawan yurdi ko wani son zuciya ya karkatar da shi in ba a samu wannan matsala ba fa hadha indana al-ilmul a'la wancan ilimin qur'ani da sunna da fiqh tare da arabiya da taimakin ka fahimce su yace mu a gunmu shine ilimi mafi daukaka allazi nahadha bihi fil akhirati wal ula wanda za mu rabauta da shi a duniya da lahira ka san qur'ani ka san hadisi ka san fiqh ka san larabcin da zai taimake ka fahimtar su in ka san waɗannan ce to ka zama amintacce a cikin al'umma wajen yin magana akan addini amma fa idan Allah ya taimake ka wani son zuciya ko ta jarabawa ta bid'a bata zo gare ka ba wal ilmu al awsat sai kuma ilimi tsaka-tsaki huwa shine ma'rifatu ulumid dunya allati yakunu ma'rifatu shay'in min habi ma'rifati nadiri sanin ilmomin duniya waɗancan ma ilmomin sana'o'i ilmomin duniya ne amma su kawai ana koyan su ne a aikace noma kiwo tela wanzan baka buƙatan wani introductory theoretical framework kafin ka fahimce su ko mun gani yau da namu je gun tela kawai za a fara koya mata haka keke ne ba za a ɗauko mishi a ce to sai an yi tarihin shi ɗan adam ya fara ɗinki nawa ne nau'o'in riguna da ake da su a ƙasa Hausa sannan yaya aka yi ɗan adam ma ya kai ga wannan dabarar ta saka irin wannan riga wannan kaga theory ne ba a yin wannan a ɗinki ko in ka je bakanike ba za a yi maka wannan theory ɗin a ce sai an fara tarihin abin hawa har da ɗan adam ya fara ƙera mota da nau'o'in motoci duk ba za a yi maka wannan theory ɗin ba to akwai kuma ilimi na rayuwa amma wanda yake haɗe da wannan nazariyar su ne waɗannan karatukan na boko sana'o'i ne su ma amma suna cakuɗe da wani ilimi mai ban ƙaye wanda in baka san shi ba ba za ka iya yin wannan sana'a ba inda da yadda mutum ya kai ga yana so ya zama likita babu yadda za a yi haura kawai ya je medical school ya zama likita a ce kawai a kai shi shika a haɗa shi da m 400 level kawai su fara shiga ward round ana musu jawabi ana koya musu ana nuna musu marasa lafiya cutukan su bai yi sawan lahi ya zama likita daga nan ba dole sai ya fara daga SS1 chemistry physics biology ya je yayi 100 level yayi 200 level an koya mishi anatomy physiology wayology kaza kaza kaza an yanka gawa an yanka kaza an hada wannan sinadari da wancan an yi wancan an yi wancan an mai jarabawa ya ci kwakwa ya ci wahala sannan yanzu an makkana shida enough theoretical framework da zai ba shi dama yanzu in aka je cikin waɗannan da da zaran waɗannan manyan likitocin sun yi magana sun ce kaza kaza ke damun wannan wannan arthritis ne da shi wannan ulcer ce da shi suna faɗan wasu kalmomi da mu ga magarin mutane ba ma ganewa amma shi kuma zai gane da sun yi rubutu a tsaken nan zai gane da an rubuta mai sunan shi test an ce kaza za a yi zai gane da an kawo mara lafiya ya san ya ake klakin ake ci mishi ko ya ake tambayar shi ya ake ina ake tabawa ina ake gane kaza ke damun shi in idan shi yayi ja me yake nufi in batsarin shi yayi kore me yake nufi idan cikin shi ya kumbura me yake nufi kaga duk waɗannan abubuwan sai ya kokoye su a hankali ya shige su to haka haka handasa engineering haka building haka architecture haka law haka nan duk wani ilimi na boko wanda ake koyan nazarin sa sannan a zo a yi shi aikace da education da kaza da kaza da kaza to wannan sune ilmomi na tsakiya yace huwa ma'rifatu ulumid dunya allati yakunu ma'rifatu shay'in minha bi ma'rifati nadhirihi wa yastadillu alayhi bi jinsihi wa nau'i wanda sanin abu shine ka san kininsa ka san akasin shi in ka san kaza shine a wannan bangaren negative wancan kuma shine positive sannan wa yastadillu alayhi bi jinsihi wa nau'i kuma a kafa hujja akan shi da irin jinsin sa da nau'in sa tsirrai ne an yi grouping ɗinsu kowanne suna da family ɗinsu suna da irinsu haka halittu haka ruwa haka ƙasa haka tunanin ɗan adam haka basirarsa ƙwaƙwalwarsa abincinsa duk komai an riga an yi gurfin ɗinsa ga shi ma ya buga ya ce ka ilmi tibbi wal handasa kamar waɗannan ilmomin guda biyu wadda taqsimu fil ulumi kadhalika huwa inda ahli falsafa wannan raba ilimi zuwa gida uku su ma malaman falsafa ta boko su ma haka suke raba su illa anna al ilma al a'la indahum huwa ilmul qiyas to kajin da suka bambanta mu agoma mu musulmi ilimi fi dauka shine ilimin addinin Allah Qur'ani da sunna da fiqh to su kuma agon su abinda yake cewa ilmul qiyas to shine mafi dauka ilmul qiyas zai ya daukan ɗayan ma'ana biyu anan a zamanance abinda yake cewa ilmul qiyas shine metrology ilimin sanin dabi'a da zafi da sanyi da tashin abin nan giragizai da sauransu metrology shi ake cewa ilmul qiyas a zamanance amma a dayan suka ce ilmul qiyas suna nufin falsafa wato ilimin da ke da alaƙa da tunani na bil'adama da gano abubuwa ta fuskar tunani fil ulumil alawiyya falsafa wadda ake cewa transcendental don falsafa iri uku ce a gun malaman boko akwai ethics falsafa ta ɗabi'a halaye akwai kuma abinda ake ce ma theology shine al-ilahiyat to shine wannan anan abinda ya shafi ilimin duniyar da ba wannan ba ma wara at-tabi'a sai kuma na uku shine wato sciences kimiyya to sune sauran kenan to a cikin waɗannan guda uku ilimin da ya shafi falsafar sanin abinda ba a wannan duniyar ba suna nufin mahalicci da lahira da duk abin da ɗan adam bai ganin shi kai tsaya waɗanda kai tsaye wanda suke abstract da su agunsu wannan shi yafi zurfi allati tartafi wa an tabi'ati kaji wanda take ta ɗaukaku daga natural sciences shine transcendental da suke cewa ko metaphysics wal fulk kuma ta wuce abin da ake gani na na abin nan na solar system al aflak misalul kalami fi hudusul alam kamar yin magana game da yaushe duniya ta fara wa zamanihi da kuma wannan duniya shekarunta nawa yanzu wa tashbihi wa nafihi da kuma shin mahalicin duniya Allah kenan yayi kama da halittu ko bai yi ba a gunsu wannan shine ilimi mafi zurfi a da wa umurul la yudraku shay'un min habil mushahada da ababan da ba a yi riskar su da gani wala bil hawas ba a riskar su da ji ko makamantansu wa qad agnat anil kalami fiha kutubullahi natiqa bil haqq yace mu a gunmu littafan Allah Qur'ani da ya magana da gaskiya ya wadatar da mu daga wannan ilimi al-munazzala bis sidq littafan Allah da aka saukar da gaskiya wa masa anil anbiya sallallahu alaihi wasallam alaihi summa al-ilmu al-awsat wal asfal indahum ala ma dhakarna an ahli al-adyan yace a gurin su da ilimi na tsakiya da na ƙasa to shine dai kamar da muka ambata a gun mazuwa addini illa anna al-ilmu al-awsata yanqasimu indahum ala arba'ati aqsamin amma ilimin tsaka-tsaki ilimin sana'o'in ta wanda suke hada da ilimi a gurinsu kala hudu ne a alatika na inda humur usul ulum a gunsu waɗanda agon guda hudu su ne tushen ilimi wahiyar su ne ilmul hisab lissafi mathematics wattanjim da ilimin astronomy ilimin sanin taurari wa na uku kuma shine ilimin sanin magunguna da cututtuka wa ilmul musika da kuma ilimin music kiɗa wa ma'anahu abinda ake da ilimin kiɗa a nan shine ta'alifu al-luhun yadda ake tsara faduwa da tashin murya a jikin garaya ko sarewa ko makamancin haka wa ta'dilul aswat yadda ake jera sautukan murya wa rannil anqar da yadda ake sanya zinya ake sanya ƙara ko abin nan eko a jikin zaren sarewa wa hakami sunufil malahi da hukunci wanda suka shafi bambance-bambancen kiɗa ya ake gane kiɗa wannan na sarakuna ne wannan mai sa kuka ne wannan ana yin shi ne sanda ake murna da sauransu a andalus musamman wannan ya shahara kuma masanan shi manyan mutane duk wanda yake da ilimi irin wannan a lokacin babban mutum ne a cikin al'umma sarakuna ne suke iya biyan kudin aikinsa amma ilmin musika wallahi fa mutarrahun wa mambudhun inda jami'i ahlul adyan yace wannan na hudun nan ilimin music din nan agun masana addini abun watsi ne abun yarwa ne ala sharati ilmi wal iman wanda suke da ilimin suke alaka da imani wannan abun abun watsi ne duk da yanda mutane suka kai ga son boko da dan kare ce da je karanta music sciences ko ko wani abu makamanta haka ai sai inda karfin ka ya kare ba za ka yadda kace zai wani irin shashanci ne wannan yanzu kuma su shiga sana'ar fina-finai din nan duk wanda aka fira shi zaka ji ya ce iyayen shi ba su yadda ba a farko sai rasa yadda za su yi da shi ne ko suka buga kace je ka ko je ki Allah ya kyauta ba wai dan ana san abun ba saboda ana ganin ta makaskanciyar sana'a ce duk da ana samun kuɗi da shahara amma har yanzu al'umma tana ganin wannan sana'a ce ta makaskanta wa amma ilmul hisab shi kaga ilimin lissafi kuwa fasahihu indahum minhu ma'rifatul adad abin da yake ingantaccen ilimin lissafi a gun su waɗannan waɗanda ba musulmi ba shine mafarko tukunna sanin adadi a ta'abiri na larabci aka ce adadi a wajen masu lissafi shine abin da ƴan boko suke ce ma binary hada zero da 1 da 1 ɗin shi suke ce ma adad والضرب shi kuma الضرب shine multiplication times kenan ko wal qasama da kuma division shine mai mai kenan shi kuma eh rabawa ko wat tasmiya tasmiya shine conversion da ake a mathematics conversion din wani wani balu zuwa wani daban wa ikhrajul juzur shi wannan shi kuma shine root abinda ake na me ma ake ce mishi eh root me ake ce ma root a mas square root ko na'am wa ma'rifatu hamlil a'dad da sanin ainihin wato yadda ake fahimtar su binary din wa ma'anar khat da kuma zane in an yi an yi wani figa wani zane kaman adda'ira kaman cycle والنقطة ko point decimal point wa ikhraj al-ashkal da yadda ake describing ashkal sune su triangle su rectangle su cylinder da makamantan sune al-ashkal ba'dha ala ba'd kowanne meye ma'anar shi kuma ya lissafi yake akan su duk wannan abin dama sananne ne a wurin waɗannan mutanen huwa ilmun la yastagni anhu la yastagna anhu ilmin lissafi ilmin lissafi ilimi ne da ba a iya wadatuwa da shi a cikin addinin musulunci da duniyar ilimi bai yiwa sam yace li fara'idil mawarith saboda yadda za a raba gado dole sai an san lissafi wal wasaya yadda za a raba wasiyoyi da wani yace a bayar kaza da kaza wa mautin ba'ada mautin da lissafin wayar ga mutuwa wane ya mutu sannan wani zamu ga a cikin alkur'ani ai akwai kusan kowace ibada ta cikin da Allah ya kawo a cikin alkur'ani an alakanta ta da lokaci sallah ina sa ta kana kitaban mawquta azumi an san watan shi sai watan ya shiga za a yi aikin haji haka zakka haka idda haka bashi saki ciniki takaba duk waɗannan sa da alaƙa da lokaci ajali da za a saka musu sanda za a yi su da sanda za a su ƙare ko wal mutallaqatu yatarbasna bi anfusihinna sannan kafara ita ma an yi lissafi da adadi ne da kwanaki da kaza kusan komai na da alaƙa da wannan lissafin komai na rayuwar mu saboda a cikin musulunci ba a ƙin ilimin lissafi musan wannan jama'a ilimi ne muhimmi ba ma a musulunci ba a dukkan halittar ɗan adam da yake rayuwa a cikin wannan duniya babu yadda za a yi rabu da ilimin lissafi yana daga cikin inda aka bar mu a bayan mu kuma mu kuma bakaken fata sai muka dauka kawai malamin lissafi ma wani mahaukaci yake kallon shi kaji wani kaji wata wata musiba kuma yana shigowa ajiyar su dinga guduwa ta wando shi ma kuma zai asabtin shi mahaukaci ne yana mu'amalantar mutane da hauka jama'a ku duba ku ga misconception ilimi daga cikin ilmomi mafiya daraja da za su gyara mana rayuwarmu amma kuma masu shi mahaukata ke ganin su tun kana zuwa za ta maka dama lissafi kawai hauka ne ba a ganewa ba a ci sai ka ji ka tsana abu haka da za ku ta gwagwarmaya dai haku a dai wuce kawai kuma shi ma masanin lissafin za ga ya da cewa shi mahaukaci ne ya asabta tun da duk al'umma an yi ittifaki cewa kai mahaukaci ne ya ka iya duk hankalinka dole a mahaukaci za ka fito duk abin da ke fita bakinka sunan shi hauka Allah ya kyauta wa auqati salawat ka ganshi da lokutan sallah sanin lokacin sallah yana da alaka da lissafi wal hajj haka nan lokacin aikin haji wa ahwaliz zakawat da yadda za a fida zakka wa ma yatasarrafu fihi min al biya'at da abinda ake jujjuyawa na dukiya da siyayya da kasuwanci wa adadis sinin da sanin shekaru wa duhur da zamunna wa mururul a'wam da wucewan rayuwar mutum ya ake a gane wane shekarar shi kaza sai da lissafi wa shuhuri haka nan da watanni wa sa'atin laili wan nahar da sanin dare da wuni wa manazilil qamar da sanin masaukar wata wata da yake da manazil 28 din nan wa matsalil kawakib da da mabillar ainihin wato mai sunan shi taurari allati qaddaraha Allahu ta'ala lil anwa wanda Allah ya kaddara ga ainihin wato bugiransu wasu kokiha da mafadansu wa masirin darari da magudanar waɗannan gidajen nasu wa matsari'il buruj matsari'il buruj ya da alaka da astrology wa siniyi shamsi wal qamar da gano shekarun wata ko rana ko makamantansu duk wannan suna da alaka da ainihin lissafi kuma sanin su ilimi ne mai zurfi da ke da alaka da addini kamar yadda lissafa an za mu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله